الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة جرى الأربعاء عشرين دا بقي وجه محرم شكرا تدوير تدوير أربعين دا بقي bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba a wannan littafi na allu'ulu wal marjan mun tsaya darasi na ɗari biyu da talatin da tara za mu tashi darasi na ɗari biyu da arba'in daidai a cikin kitabu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam inda muke babu min fada'il abdullahi bin amr bin haram ko wanda shi za mu tashi hadisi jabir radiyallahu an kuma wannan shi ne darasi na ɗari biyu da arba'in daidai shafi na ɗari hudu da sittin da bakwai a takunan star a tawanin tsarar shafi na ɗari biyar daidai a wannan masallaci mai albarka na hudai fagun yaman radiyallahu ta'ala anhuma da ke unguwar kwandila ganda albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana mala yace babu min fadaili abdullahi bin amr bin haram babi ne da zai bayani dangane da wani bangare ba duka ba daga balala abdullahi bin amru bin haram walidu jabir shine mahaifin jabiru dan abdullahi shine wanda misalin da muke bayarwa idan ana tambayar auliya wallahi na farko da Allah yake ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to irin su ake kawo saboda shine bawan Allah da wato a yakin Uhud da shi da abokinsa Amru bin Jamu'a shi Amru bin Jamu'a ma gurgu ne aminin sa ne ko da yake suna tare aka yi musu shahada a tare to bayan an binne su zamanin sayyidina Muawiya ka san yadda kake kallon Uhud duwan da yake Uhud yanzu a cikin mazarul arba'a wuraren da ake kaiwa ziyara guda hudu akwai Uhud shi kuma abin da ake so in ka je tunatar da kai wato gogora ne da wannan sahabban da annabi suka yi amma abin da zai baka mamaki ko da kasuwa a gurin zai ga wani ya tafi siyan kawai mata sun tafi siyan kalin kwari maza sun tafi siyo na bilo da wani abu sai ka ɗauka ka rika mamakin wato mutane ga wabatan me yin manufar zuwa ziyara Uhudwa. Wallahi wannan kawai sai mutane sun mai da zuwa wannan ƴan kasuwar ta gurin dole. Bayan da abin da yake a hannu shine ka kalli wayannan bayan Allah da aka yi wa shahada. Ka tuno gobar mai da kai, ka ji kai addini yanzu a arha ka same shi. To duk wani abubuwa ake so ka tuno. amma sai ga wasu ma har ana faɗa da su akan ba ka ce komai ba wai ba ce komai ba kamar sai aka ba sai aka zo a kiyayya ba sai aka ka zo kai musu addu'a ta ladan ka samu ladan mai ziyara shine a hannu kuma duk abin da zaka je a kasuwar Uhudu akwai shi a Makka akwai a Madina ya ma ba al'a Makka ko me zaka je a nan din ko me in ma dan sai ma lalle to akwai a maka garin bai shi ma akwai a maka ya ma fara hada a can amma sai ga wasu ana ta hayaniya cewa kaza ka ku zo mu da mutuna ba abin da muka biya haka za mu tafi mu to wai ga ma yana cikin shar'ai cewa sai kai biyayya ba ba kullun biyayya bane wanda ya zo makabarta yawa to ake ka dauki wato izina amma za ka sha mamaki gaskiya ka sha mamaki to wannan tsaburburan lokacin sai na muawiya bayan shekara arba'in da shida da binne su sai hanyar ruwa ta biyo ta gurin sai na muawiya yace duk inda fayil din ya biyo yace duk wani gurin a kwakule dama haka saboda maslaha yanzu inda maslaha za ta biyo ta wannan makabartar ta gandu ta al'umma ya halatta duk wanda suke kwanta gurin a matsar da su ya halatta li maslahati al'amma a tattire su a bai da su wani gurara in aka zo da an yamma da fili ana cikin foundation sai kuka ga asali da tsohuwar makabarta ce aka ga wani sai a ɗauke shi daga gura a kai shi makabarta ku ci gaba da yin ɗakin da a ɗakunan mutane muke da akan mutane ake ko ina to saboda haka da aka zo haƙo su su a nasu kabarin su biyu kun sa annabi yana haɗa mutane biyu sai a ga waye ya fahimta alƙur'ani wanda yake da aya goma da mai aya takwas to mai aya goma shine a gaban mai takwas kuma a bayansa haka aka karkasa su saboda haka ana zuwa gurin su da aka ɗauko gawar shi wannan bawan Allah Abdullahi bin Amr bin Haram garin ɗauko gawar tasa da aka taba mar hannu aka ya dora hannu a kirji da aka taba hannun sai aka cire shi sai da jini ya tsatsuwa kuma fuskar sa ta annahu yadhaku ya tabassa kai ka ce dariya yake yana murmushi aka canja musu guri aka je aka binne shi to amma kaga idan ka je yanzu makabartar Uhud ai za ka ganta flat ko tudu duk ba tudu iya wanda za ka iya hangowa wa nan da aka ɗan kewaye ɗin su hudu ne ina ji kawai daga Mus'ab bin Umair sai Hamza ibn Abdul Muttalib su ire-iren su ne kawai su hudu za su gano kabar amma sauran gurin fili ne sai kan duk su ne a kunta gurin to wannan bawa Allah yana ci shine mahaifin Jabir an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu ba dan da Abdullahi Allah ya kara muku yadda kare yace bi'a bi abi yawm Uhud an zo da mahaifi na ranar Uhud kadin musila bihi an yi makata kata abin da suka rike musu kenan bayan an yanka mutum sai a jaddasa shi gunduwa gunduwa haka suka rike akwai bayan Allah da ta zo da iya banana wannan ɗan yatsun ɗan yatsa ta gane ɗan uwanta tana gani da cewa wannan wani ne wallahi kowa bai gane shi ba ta gane shi hatta hu bi abai ne ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai aka ajiye shi gaban annabi alaihi salatu wasallam wa qad tudiya thawban allin da shi da tufafi uridu an aqiba alu jabir yace ina so in bude shi in gani fanahani qaumi mutane na gurin kasan kuma ga karancin shekaru sai aka ce a karka bude karka bude sun ma lahabtu a shifu anu na kuma koma kun san wanda aka yi mutuwa yana da wasu abubuwa dole sai an yi hakuri ya kuma komawa zai buɗe bana hali kaumi mutane suka kuma cewa kar ka buɗe ɗaya da ke yi kimomin su na kar ya buɗe saboda kar a je hankalin sai kar ya suma ba mutum ya buɗe ga ɗan uwansa an daddasa shi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bada umarni fa rubi a yake ku dauke gawa a ɗauke ta da gurin bata mi a sauta sa'iha ɗauke gawar kenan kawai sai aka ji kururuwar wata mai kuka kusan ko a gidajen mutuwa irin namu ne yanzu ai kun ga haka matan suke sai an zo ɗauko gawa kawai sai a miƙe ce sai a rusa ihu wasu ma su zo su rinriƙe muku makara haka wasu ke a rinriƙe makara a bai da rashi da ita yanzu haka uwar gidan ma da ya mutu ba ta kwana da shi ba yawwa ta rashi a kai a ɗauke mata gawa ba alhaji ba ku ɗauke gawa daga nan ita ba za ta kwana da shi ba ka ga dai ba abin da zai mata wallahi ita ma ba za ta kwana da shi ba ballantana amarya da sabo zuwa tsohuwar hannu ma ta iya za ta kwana da shi wallan tana to a nan ma ba za a yi da ka gada sai a rabon kwana ya ce a haƙi ɗaki ke ka tashi daga aiki ya yi annabi ya ce a ɗauki in ce kururuwa wata faƙalar ce ce man hadi wannan kuma wasi ce faƙalu ya ce ce ibn ta amri ita ma ƴar uwarsa ce ƴar amru ya ku kanwa aw ukhtu amri ko kuma ƴar uwar amrin dinki kala da yake fa ni mace to me yasa take wannan kuka kun ga kukan na sauki ne kenan domin an ce sa'iha domin annabi baya hana kukan hawaye baya hana shi wannan yana rage tension kuma mutum yana samun relief sosai amma zalatul mala'ikatu tuzillu ku gaya mata wannan kukan da take bai da fa'ida domin mala'iku ba su gushe ba tun daga farko shi aka taho da shi har zuwa nan ba su gushe ba su neman inuwa bi ajni hadiha da fukafukan su to kuma wanda ya samu wannan bai kukan me za ka yi ba sai ya kukan kawai sabo na rabuwa an saba za ka ga yanzu misali wanda za a ce ma ya shekara yanzu wani babula da ni nan kuma na alaran ma ranar yaushe ne za a lamin ake ce mu amma rasuwa sai muke kai ta sai ke cewa a nan wajejen fargori sai yake cewa babansa shekarar ta ɗari da ashirin da bakwai. Ɗari da ashirin da bakwai wallahi. Nace to ba su da yawa yanzu gaba ɗaya ma a Najeriya kakaf ban ce ma duniya ba duniya ana samun masu shekaru da yawa a wasu wuraren. Nace amma ba su da yawa. To amma kaga duk wanda kaga yayi kuka ai yayi na sabo ne domin ya san dama dole za a yawwa yake mu kuma ka san har a wannan shekarun malam yana zuwa masallaci zai je masallaci da kansa ya dawo kuma ya daure da qur'ani ya biya to ba ruwan Allah ba ruwan sa to sai yace shi da ayi annabi yace khairun nasi man dana umruhu wa hasuna amalu idan rayuwar mutum ba zai aiki alheri ba ne ake so mutu da wuri amma in dai zai aiki alheri zaman sa ya fi alheri yawwa shi yasa zaka ji ana roƙo Allah ya ba mu tsawon rai mai amfani in bai da amfani ba raka koma yawwa ka tafi da ƙwarinka amma idan mai amfani ne gwara ka zauna yafi Allah ya dace da mu to shine ma da yake gaya mana ne yake cewa to hatta rafa rufi'a har aka ɗauke gawa har sai da aka ɗauke ta kaga yana so ya lallace ta kenan cewa wannan kukan da yake mai da fa'ida domin ga abin da ya haɗu da shi Allah tan karkashin mun dade da biyu ayati a suratul nisa'i wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوري أي kar ku yi tsammanin wani wayan da aka yi wa karkaje a filin yankin nan cewa wato matattu ne Allah ya ce ahya'un inda rabbihim rayayyu ne gurin ubangijin su yurzaquna Allah yana azurta su farihina bima atahum Allah min fadli suna ta farin ciki da abin da Allah ya ba su da falala wa yastawshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim sune wa wadanda ba su ga hadu da su ba na duniya sune musu albishir cewa Allah khawfun alaihim wa lahum yahzan ba tsoro a tare da su ba bakin ciki kun ga mu nan lafiyar mu lama nan ba mu da wata damuwa kai ku kana nan yanzu tsadar kaya ba ta ije ka sai ga yanzu abin tausayi dan Najeriya in a je dan yuka wai mun da yake bayan shi da aka tashi kara kayan ba ba wai hunda da ba ba 300 ba san akan ko an rage har yanzu ba a dawo yadda kake ba. Kini wanda da fa? Me hukun ɗari biyu a kini wanda da fa din? Ni na rage wa garashin hankali irin wannan ba. Yadda za a zo ni yadda za a yi ta yi ba za a koma da ba. Sai dai a ita cewa an samu lidin. An riga an ma illa. An ma illa. idan ɗari ne cikin ɗari ka san cewa za a yi ta samun sauƙi yau da gobe amma ɗari uku na 504 wanda ba irin wanda baban gida ya raba din nan wane mutum na dure ɗan kaji abdulkadir zai yi da gudu kudin biredi yake faɗa rajin zaman tufa kudin fijiyo ne biredi guda ɗaya kajin dariya suke na dan dan su fijiyo nawa za ka siya wala abubakar ai ba iyaka ba ne mutum Allah ya dace da mu Allah ka iya mana to wannan shi ne Idan za mu koya karkashin hadisi na ɗaya man qabatul azima matsayi babba wa fadilatul jamila da falala babba ita ma da Abdullahi bin Haram da Abdullahi bin Haram radiyallahu ta'ala anhu na biyu ko radiyallahu ta'ala anhu na biyu bisharatin nabi dalalatan li ali Abdullahi bin Haram yadda annabi ya yi wa iyalan Abdullahi bin Haram bishara bishara na uku jawazul bukai ala al-mayyit ya halatta aiwa mamaci kuka amma na rashin ihu wal kashfi an wajihi da bude makusa za ga an shigo a ce wani ya rasu baya nan zai zo ya ce bari ya bude ku kyale shi ya bude ya bude ya gani yawwa amma idan an gama hada likafanin nan ku hakura kafin an rufe shi kafin a yi wanka ko an yi wanka ana wani abu ya shigo zai gani bude ka gani amma an gama hada shi ba daidai ba ne kuma wasu abin da kai ji bayan an bude din kuma sai a tsaya a bar fuska a buɗe a zauna a ta sheka kuka a kira mata su zo su zauna a gurin ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba saboda haka kun gane za a iya budewa a gari amma a mayar arziki da zara an gama su haɗa shi kuma ku haƙura domin annabi cewa akiri au bil jinaza au bil janaza bil fathi au la tafsir duk akwai ruwaya idan janaza ne gini ku sauri ku hada idan fataha in kasara ce kuma ku sauri ku yi matsala ku kai shi makunci shi ne bambancin wannan shi ne kun ji dama ya ce min daga falalarsa shi yasa na kawo wata wanda bai kawo ba na cewa yana cikin waɗanda suke manyan auliya ullahi wanda aka canja wa guri a Uhud babu min fadail hadisa babu ne da zai bayani wulaka wani daga cikin falalan Abu Dharr Kifari jundub bin junada bawo Allah wanda annabi ya zaka rayu kai kadai zaka mutu kai kadai kuma za a tashi kai kadai domin a ra'ayin jundub bin junada Abu Dharr duk wanda ya ba kuɗi a akawun ɗin da ya kwana to ya ci haram yawwa kaga yanzu ai duk da ba za mu ga ba in dai kai iya buƙatar ka da ragowar kuɗin to ɗebo su za ka yi karaba mata kun ga wannan inda yana raye ma a matsayin sa na sahabi mu a fahimtar mu ba za mu gamsu da shi ba dalili za mu ce Allah ya ƙara maka yadda za mu fitar zakka ai ba za mu fidda zaka ba mun ba mu aje su daga ƙarshe sai na Usman ko sai na Muawiya yake da shi ba Allah ka tashi ka bar garin nan ba wanda zai iya rayuwa da kai haka sahabban ba ya zaba musu ya tashi ya koma daji ya zaman sa shi bai gamsu ba me yasa dalilin da yace Allah ya ce wallazina yakrizuna dhahaba wal fidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون shine dalilin ka kaga yana dalili amma irin fahimta Abu Hurairah ce akan hadisin wato um wato um goran muhajjali akan alwala shi ma da ya duba nan yake zuwa ba ai kaga ba a yi da shi ba in in kafa ce kuma har kusan kauri hannu yake zuwa ba iya idan zawo ba kaga sahabbai ba su yadda da shi ba eh an ce saboda ai an ce a tsawaita sahabbai ba wanda ya fahimci haka kuma sahabbai sun ga annabi ya alwala su ba annabi bai taɓa kawowa nan ba ko kuma wanda ɗayan ya yi ruwa ya hu a jirajiya annabi da ya zo da addini ai shi a wurinsa za a koya to su sahabbai ba su hango haka ba shi kaɗai ya fahimci haka sai na Usman hadisin sa ya fi na kowa kyau a alwala shi a hadisin sa ba wannan ita da haji ne in ka dace kana da lada biyu in ka kuskure daya biyu suka ce ita da haji ne a ban masa abin sa to Abu Dharr al-Ghifari shine Abu Abdul bin Junada an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yadda yake lamma balaga Abu Dharr مبعث النبي مبعث ذي زمان لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da Abu Dharr Gifari ya ji labarin an aiko Annabi alaihi salatu wassalam cewa yanzu Annabin karshen zamani ya bayyana domin an ba da labari a baya ga irin yanayin da Annabin karshen zamani zai bayyana kada ne akhi sai ce wani dan uwansa bai faɗi sunan ba amma akwai sunansa shine Unay tasgirin Anas Anas Unay Hassan Hussein to shi ne sai ya ce wa ɗan'uwansa irkab ila hadal wadi irkab ila hadal wadi hau abin hawanka ka tafi wannan kwarin domin kun san suna kiran mata kwari domin guri ne mai kwazazzabai duwatsu da kuma ramuka aka maka ce har yanzu za ga madina ta bi da daɗin tafiya domin ita duwatsu ne hawa da tsoka ne a maka to sai ya ce tafi wannan kwarin shine maka kenan fa'alam li ilma hadha rajul ka je ka koyo min ka binciko min wato wato me yake faruwa dan gane da wannan bawo Allah hadha rajul wannan mutumin da aka ce zai bayyana je ka binciko mana labarin sa alladhi yaz'umu annahu nabiyyu ka ji kalmar wanda yake yin cewa shi annabin nan je ka gamo mana labarin sa cewa ya ajihi al-khabaru min as-sama' har yana gaya mutane cewa ana ba shi labari daga sama kun san fari himar Allah yana san ba ko yana kasa ku na rantse muku da Allah gaba ɗaya a gurin mutum shi ba larabe ba ruwansa da wannan rigima saboda ba baya halar har kafiri baya halarto da cewa wai wai makani za a yi wa Allah domin ba irin tunanin ka yake ba mu ne dai za ka yanzu sai wannan ya zama topic of discussion a ba ma discussion ba na musu kaga ai discussion ai za a fahimci juna kenan ba shi ba na argument argument za a yi kai mujadala to a zamanin annabi har sahabbai har tabi'ai har tabi'u tabi'ai ba wannan rigima babu Allah ka shirye da su mutum ce wanda yake riya cewa wai ana ba shi labari daga sama ka ji kalmar yake riya wasma amin wasma min qawli in ka je ka saurare shi kun yadda ake ko idan abu ya taso ba ta ake saurara za ka yi ku ji adalci ba ku musulunta ba amma ta ka ce a je a saurari annabi kana zo a ce ba wane yayi kaza ba ka ji baka tsoron a'a saurari da aka ce wani ya faɗi kaza yayi kaza kaji sai baka ji zargin nan kuma dan me yasa za ka dora tsakani fa da Allah to abin da ya janyo kenan muke yi wa junan mu rashin adalci taurari wani an ce kaza ina an ce din tana ina kai ma kana da kunne ba kunne ni ne da kai ba to ni ma ina da biyu ba ne in ji simple domin zai iya yiwa ka ji ni masa kallon sik kamar yadda zai ga ku muka rubuta sik yanzu malai da yanzu da yake kan zai kalle ta a nan ni kuma kalle ta sik in nace wallahi wannan sik da yake wallahi tarafi duk biri muka yi ko ba ka bane wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafi kowa abin da ya gani shi ya faɗa shi kenan kawai da haka kullum ko kana ko ba kwa shiri da mutum abu ya zo kai ma adalci ka saurara eh in ka saurara abin da yayi to sai kuma ka ga irin bayanin da zaka cewa ni iya fahimta ta kaza ne wannan shine dai to kun da abin da yake je ka wasa'ani qauli ka saurare shi tun ma'atini sannan in ka gaba daga jimar da ya tura shi ya ce ta ki ya je tun daga gifa dan ya tabbatar ya tasabbuti in ja akun ba shi kun bi rabayin fa tasabbati to ya je ya tasabbuti sai ce sannan ka zo mun faddalaka al'amr anan nan nasa kawai ya tafi hatta kadima yana zuwa ya haɗu da annabi alaihi salatu wassalam wa sami'a min qawli ya saurara annabi da bayani ثم رجع إلى أبي ذر ya dawo wurin Abu Zar al-Ghifari fa qala lahu yace da shi ra'aitu gaskiya na gan shi amma ya amuru bi makarimil akhlaq yace na rantsi da Allah umarni yake da kyawawan dabi ko bu'itu li tamlima makarimil akhlaq aka annabi yace an turo ni ne dawa dan na cika manyan dabi wa kalaman ma huwa bi shi'ri yace kuma magana yake ba waka ba domin an yi ana ta yada a China a cikin Jifar garin Jifar a duk ina ma za a ci ai ma wakili fita ne wa ma huwa bi qawli sha'ir wala bi qawli kahin dan Allah ya kore shi ba mawaki bane shi kuma ba boka bane kuma suka ce innaka lamajnun Allah yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun duk sun gaya ma wannan kalmomi duka to sai yake fatala ka san su balarabe yanzu yana zaune yana zaune saboda gogewa da fasaha budurarsa ta zo to yanzu ya mata waka baiki da ni kawai kuma mai cike da litirita adabi na gaske yana zaune yanzu sai wani ya ce to duk da bata zo ba da ni tana gida ni ma ba ran mata sai raba saboda fasaha to sai ce fakala sai ce ma ka fanta ni ne ma a wannan zantan bai warkar da ni dangane da abin da na niyya ba gaskiya ban gamsu da zantan ka ba abu da ya gaya wa adam ko unai bai gamsu ba domin ba wannan labarin ya soji ba so ya gaya masa cewa ai ya zo banda ke kawo mutane ƙarya ba abin da yake ai mawaki ne ina ai yadda ka zai wani na waka a garin nan to shi ba haka yake sai ji ba wannan labari an ce ya zo ne da makari ba na su kuma a wannan lokacin larabawa duk da suna kan wannan ɗabi'un sun yarda cewa abu wanda za a aiko amma shi ɗabi'u hawa zai koyar kawai rigimar ta su a wanda aka aiko din shi ne sun gamsu an aiko shi din ba ko ba su gamsu ba dan kaga wasu daga cikin siya suka rika yi sai an samu shaida sai mala'ika mala'iku sun biyo shi a baya in yayi wa'azi yayi wa'azi sai ce gaskiya ne eh sai sun zo sun ba da shaida a kai sannan za su yarda kasuwa suka yi kaji kaji wani ya ce a ni na je na ji na gamsu da zantar ai kaga hakimu tsari hakimu tsari kirista ne shi da ya gaji da kiristancin ya gaji ai abin da yake kenan ke shi bai zai tafi fadar annabi alaihi salatu wasalam yana zuwa kawai ya cin batsa ya kai karshen rabaran fada yana zuwa ya shiga cikin annabi yana yau sabai wa'azi aya ta sauka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam yana zuwa da ya zauna a gurin da kuras din sa wuya Allah yana cewa zai fada fadan su da manyan malaman su kiristoci da yahudawa a matsayin alloli ba Allah ba yana zaune da ya ji an faɗi wannan yace kai yace Allah ba haka muke ba annabi yace da shi shin ba ta muku umarni da mummuna ki muku hani da kyakkyawa yace wannan kama na yi yace to ai shi ne abin da Allah yake nufi shi ne bayanin da muka yi muka ce mutum yana nema wani na annabi ya tafsiri to ga tafsirin balarabe ne amma bai gane ba shi ne tafsiri yayi wallahi sai tsinka kurku kawai musulunta kun san wani abun mamaki tunda na ga baya nan gaya muku da ta Abdurrahman din da nake muku ya musulunta da ta ran nan yana shigowa ofis mun gama karatu sai ce mallam ka san ni ne yace dan yau zan fito ba asiri yace ni rabra kaza yayi ya rike tuta a Ghana ya rike ta a Ingila wallahi da azim ya rike shuti a Ghana ya rike a Ingila kaga ne eh karshe kenan sai ya gina mu rata muka yi karatu a mun biyo mai na sati biyu sai ya ce mu akwai abubuwan tauhidi da muka tafi yace ni ina rabaran faza abubuwan yanzu da yace wallahi tun a wannan lokacin ni ina da wato ga ni rabaran faza ne amma tauhidi na irin naku yace domin sai ba labarin wani ɗan da ya rashin lafiya mai tsanani aka je asibiti yace matan ta sai ta ce wai ɗan uwa ka san irin kowane kabila da irin nasu temple a zo a ce ai kaza ne a gare shi shi ya wa wahala a lokacin kuma bai musulunta ba wai ma jin sai ta ku wanne irin mutum ne shi ta ku yanzu da gaske kuma yanzu ko za ku jawa bincike yake sosai da ko al-ibrari da za ku noma wani qur'ani translation karatu yake sosai bi ba'd al-kalima ran ne yake mun na gano wasu sallah optional rawatib kenan sai da muka tattauna na ga ba ka yadda kike kaza kare shi da aka zo tasuwa da ajura muna fitowa yake mun me matsayin su ke ma to me asali aka faɗa asalin shikenan kuma yayi ya yi tasu'a ya yi ajura ai ba karamin alkhairi bane babba wallahi ka ba wani ba wanda zai ce ya mutunin da dai yana neman wani abu ba domin ya zo da karatunsa kuma lakciyar yake shi yanzu so yake san Allah kawai yawa so yake san Allah musuluncin gaskiya yake yawa ba musulman mana awal ba yawa kai shi ya san zancen da nake to saboda haka sai sai a shi ya gane yawa to sai ya ce bai zo da wancan da ya warkar da ni ba ta zawada sai ya riƙe guziri kawai wa hamala shanna wulau ya ɗauki talakarsa a tare da shi. Iya ma'ul cikinta akwai ruwa, hatta kalima makka, ya ce akwai ina mafi da yake makka. Ya ce fa a dalmasjid yana zuwa bai za a karfe ko ina ba sai masallaci. Falta mazan nabi sallallahu alaihi wasallam wala ya arifu ya nemi annabi alaihi salatu wasalam a masallaci bai ga annabi ba wa kariha an yas'ala anhu kuma yana tsoron yana kin ya tambaye wani domin a lokacin ba student yayi yawa an kace musulmi ne kai za a ma illa domin a lokacin musulmi maza ba wasu fa arba'in ba kakam maza ba su fa arba'in ba ka karanta siyar ala ibn wala ba su da yawa a ta adrakahu ba'dul layl haddare ma yana ta yawo a harami alaka yin bi da masallaci ba shine harami yaji mun haramin maka domin shi ne masallaci yayi yau saboda haka fajja wajen nabi sallallahu alaihi wasallam na fara'ahu ali sai na ali ya dawo da gidan arkam tigo da abin arkam domin nan ne makarantar a lokacin ta farko kawai je ganshi su kuma a lokacin balarabe yana da ɗabi'a ta girmama bako ai duk manyan iyayen mu da suka je maka ka tambaye su 1960 wani abu 70 za a gaya ba har a lokacin har a lokacin balarabe idan dan Najeriya ya je maka yana girmama su zai iya fita daga gidansa ya baka ka zauna in ka gama aikin hajji ya dawo har sai da muka yi jami'i imai sun mu a can suka daina eh amma da abin da suke yi suna girmama bako da gaske gaske musamman kuma dan Najeriya ana girmama shi to mu muka zubar da iban mu saboda su dalilai inna ali yaji fa arafa annahu gari yana ganin sai gane wannan ai ba ko ne kamar kai yanzu ka ga oyigo bature ko bayarabe ai ka san dai ba dan nan bane to kamar haka ne duk da ka su fara ne din nan to a wannan fara nan kowa ya san naka kowa ya san naka yana gani ya gane falan ba rahu da bi'ahu yana ganin da shi ma da ya wuce gabansa kawai je bi shi a baya falam ya tsalu wahidun minhu ma sahibahu an shay'i ba wanda ya tambayi kowa kai yaya da kai kuma yaya shi Abu Zar bai tambayi sai da Ali yaya aka yi ne sai da Ali bai tambayi Abu Zar yaya aka yi ba kawai ya ga yana bin zankai ne zaka ce malam me yasa kake bi na ko ai dole maka ya haka ko security ba ko kawai mutum yana ta bin ga baya da wani dalili yawwa ba za mu sa sai kake ba da mutum zai je bin ga baya kake a to to sai ce فلم يسأل واحد منهم ما ذهبه عن شيء حتى أصبح أقل يواي فأولي يتنبي ولي ثم احتمل شي سيدنا أبو, أبو ذر يلا تبن سيدنا على أبايا إن يجي يقولتا شي ما يجي يقول يقولتا كون Yusuf da aka ana wannan yanayi sai da gari ya waye sun mahkamar kirbata sai kuma ɗauko wannan kun ji kirbatan shanna duk ana nufin sarka duk eh gora ta ruwa yake kirbatahu wa zadahu da guzuransa ila almasjid ya kuma koma harami wa dalla zalika yau a wannan yinin ma ya kuma wuni bai ga wani annabi karshen zamani ba shi wai so yake sai ya ga annabi ya ganji ya wuce tun da nan ne ka'aba ai a nan ake wa'azi to ya ga bai ganji ba saboda haka wala ya rahu nabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ma bai ganshi ba bai ga annabi ba annabi bai ganshi ba a ta amsa hayyan ma dai fa ada ila mafihi fa man radi ali sai na ali kuma dawowa lokacin dawowa sai kuma ganin za hanya suke tafiyar to sai ce um, ko ke faɗa da ko sai ce amana da ne rajul an yi alama manzilahu wai shi wannan bawa Allah har yanzu bai ma san inda zaki ba kawai zuwa da niyyar sai ka kwana uku ba mutum yana ciyar da kai zai tambaye ka wai me yake tafi da kai wannan bawa Allah har yanzu bai san masaukinsa ba to shi kenan shi yake tambaye kansa da kansa ba ga mu ya tage shi lokacin fita yayi fa da ba bihi ma'a yace to zan fita zo mu ya kuma to wa tare shi da ya tsalu wa ilu minu ma sai ba huwa shay kowa ba ya tambaye kowa nabiya kura da yake kowa yana jin tsoron kowa to hatta idza kana yau masali hadisin sai da kwana na uku yayi ba'ada ali bi thalathani sayyidina ali wato ya kuma dawowa kamar yadda ya dawo jiya ba a kama ma'ahu ya kuma tafiya tare da shi sun makala da yace ala tu hadithuni mallazi aqdama ka yau akwana uku yace dan Allah shin baka bani labarin da ya kawo ka garin nan ba kai kuwa domin kai ba dan garin nan bane kani yace ina alaida ni ahadan wa bi saqan la tulki dannani in kai mu alƙawari muka yarjejeniya cewa akan zaka nuna nusar da ni zaka shiryar da ni gurin da annabi karshen zamani yake to zan gaya ba yace fa an zan gaya ba ya san balarabe baya alƙawari ya saba ko da ba musulmi bane yana fa fa'ala yace yayi alƙawari ba akbarahu ya kwace labari ba shi ka ji abin da ya kawo garin nan na zo ne asali kafin zuwa na na turo dan uwana kaza kaza ya faru sannan na tawo kala sai yace fa innahu haqqun yace gaskiya ne annabi karshen zamani ya bayyana yadda dan uwan ke gaya ma haka ne wa huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ne fa idza asbahata fattabi'ni idan gari ya waye ka waye gari to kawai in ka ga na fito ka bi ni ai baka ga yawan mutunci da tun za kai ka inda yake fa inni in ra'aytu shay'an akhafu alayhi ka biyo na baya da na ga wani abu da nake ji ma tsoro domin ni kowa ya san kanin annabi kuntu ka anni uriqul ma yace zan miƙe kamar ina gyara ruwa ko ina zubo ruwa a talka ko ina gyara kafata yace sai kuma fa in ma zai ku fattabi'i irin wannan in ka ga na tsaya yace kaka nuna tare muke ko ka wuce ko ka canja hanya idan na zo na wuce fattabi'i ni ka kuma bi da hatta ta da kula madadani sai ka shiga inda ka ga na shiga kai ma kamar kai kamar zaka wuce ka dawo ka shiga fa fa'ala abu zar yayi haka ban talaka ya kufuhu ya tafi yana bin sa a baya domin alƙafa dama ai kera kenan yana bin sa a baya hatta da kala alin nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gurin da annabi yake arkam jinan darun arkam wa da kala ma'ahu shi ma yabi wa sami'a mai kauli ya taurari annabi kaga ba wai a ce iya gurin kai ya ladan ka ba a'a taurari wa atlama makanahu dai annan take musulunta فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي يقول لك ارجع الى قومك فاخبره كما gurin mutanenka yanzu ba mu karbi ba ta kika tafi kifa in ka je ka je ka wasu labarin cewa na bayyana kai da awa kai ma hatta ya ce ka aure har sai ka samu labarin cewa al'amari na yayi karfi sai ka dawo yanzu dai ka koyi ka koma garin kare yace wallahi nafsi biyadi yace ya rasulullah na rantse da wanda raina yake hannunsa la asruqanna biha baina zaharani zaharani yace sai na fito na yi shi da wannan kalmar a cikin tsakiyar mushrikai yace na rantsi da Allah ni sai na faɗa ko ha tsoro yace shi amma shi sai ya zo masallaci Ka'aba fa karaja sai ya fito inda ya rantsi a ta ajal masjid yana zuwa ya zo haram bana da bi ala sauti ya daga murya yake ya kwalla mutu ya kwalla murya yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kowa ya ce da wasu na dawa biyu tsirara eh wasu na karda wasu na dudu duk an yi ban ka'aba kowa da yadda yake yayi wannan shirar kowa hankalin da ya dawo kansa cewa ku tabbatar ni na ce da babu abota da tantanta da Allah bayan ga kuma ga 360 a ciki kowa da hujjarsa ka zo ka ce duk ba kai da su ba ma nan Muhammad shi Allah ya aiko ya gaya musu kuma ga ji ba ku sun makamar kaumu ai mutane da suka bi gida ba wasu da abu je suke masu lido da kansa da wannan masu dawafi tarara din fa zarabu suka rika jibga duka hatta azyahu hatta da sai majina jira suka kwat wajen da shi sai majina jira wajen Abbas. Ana haka Abbas ibn Abdul Muttalib bai musulunta ba, babba annabi alaihi salatu wasalam, shi kuma mutum ne mai murya. Yana da murya sosai, yana zuwa ya daka musu tsawa, saboda a lokacin sun masu mace, ba a kabba alaihi ya faɗa kansa ya rufe shi. Kale yake wai na kun kai kan alastum ta'lamuna annahu min kibar wannan mutumin ba ku ga dan kifar ba ne dan mutanen kifar ne wa anna dariqa tijari tijara tijarikum ila sham ku sani cewa kasuwancin ku ta tsakiyar garin da yake bi za ku sha gaba ɗaya kayan ku kuka ɗebo sai ba ku da wata hanya sai ta garin in ba ku da basira shi bari ya gaya muku yawwa yawwa saboda haka ba an tsaro ko ba an kada hominu ya kwace shi da gurin su ya rindige ya tutture su ya janyo shi ya zuma aka ce yi mafi fi da ya je ya bawa ruwa ya farfado da ya farfado sai ya ce ke kiran saura daya ya ce yau ya zo yace wallahi gobe sai na dawo sun ma'ada min alkadi bi mithliha wa ke gari ya kuma dawowa fa zarahu suka kuma yi ma wal makalafa suka yi ba su duka wa saru ilayhi suke madina jira ba kabbal abbas alaihi karo na biyu abbas ya kuma kwatarsa to da ya farfado a wannan karan ne zai ce to yanzu na tabbatar imani na yayi kwari bari in tafi garin mu ne dawa saboda haka ba musuluncin karya za a yi da ya koma kifar ya musulunta ya je ya rika dawa in ka koma tarihi sa siyar wa alamin nubala gaba ɗaya mutanen garin rabin garin suka musulunta a hannunsa rabin ma suka ce ba wai musulunta ne ba zabi ba mun yadda cewa da abin da ka faɗa amma mun wace ka kai mu gurin da kaje kun ga ka iya cewa gaba ɗaya garin gifa a hannun Abu Dhar suka musulunta na ni ɗaya daga cikin fada'il din take wannan shine Abu Dhar gifari ai ba ta yi ba ta ba ko yawa amin ya Allah me za mu koya ga kashi ma yuqad min al-hadith wa bilatu abi dhar fi sabaqihi ila al-islam domin ana cewa shine na shida ko bakwai wajen talatin da shida kai ko talatin da bakwai wasu ce shine na arba'in a shiga musulunci wasu ka ce na talatin da tara sai na umar shine na arba'in haka maganganu dai amma dai bai wuce arba'in din ba yana cikin arba'in yawwa a sabi ko na lawali na biyu ta amuna abizar al'ada fi sabili da'awa yadda ya jure cutarwa ta hanyar mai da'awa na uku bayanu ma na kan muslimun al-awai min al-anafi wal mashaqqa ana bayani akan abin da musulmi suka hadu da shi na wato al'ana wahala da tigada babu min fada'il jarir bin abdullah babu da yake magana akan falalar jarir bin abdullah da bace an jarir radiyallahu anhu qala جرير بن عبد الله البجلي يتي ما عجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت da garin da na musulunta annabi bai ƙara samun hijabi shamaki tsakani na da shi ba wa in ya zo ganin annabi yana zuwa za a ce kuɗa da shi amma bai ji gaba ɗaya ba a rayuwarsa yana musulunta bai fi kwana arba'in ba ya musulunta da kwana arba'in annabi ya bar duniya eh amma kuma a wannan kwanakin kusan ishirin da wani abu sai da yanzu annabi yana kaunarsa da gaske domin kaga annabi ya kwana sha biyu yana rashin lafiya kwana bakwai a tsaitsaye kwana biyar a kwanci zazzabi ba wuce ne raina zazzabi sai a ce zazzabin zazzabi babban ciwo ne domin ummu min jam annabi yake kiransa ya kulu jama wallahi da jini da tsoka jini zazzabi yake ci amma a gurin ba wuce sai yanzu ɗan kama ya zo yana zazzaɓi kai banza ne ba komai zai warke wai yanayi ne sai ake wai yanayi ne to sai ce wala ra'ani illa tabassama fi waje ba ran da annabi zai ganni ba sai ya yi mun murmushi annabi na kallon sa zai yi murmushi sallallahu alaihi wa sallam yace wa laqad shakawtu ilayhi anni la asbutu ala alkhair na kai makoki bayan na musulun da nace ni saboda wato rajin kibata malai ka ce rike fadi idan ya hauka abu hawa baya iya zama a kai doki na tafiya yake yana tsalle a kai to shi ne yace ya kai wannan kokin fa zaraba bi yadihi fi sadri yace annabi ya sa hannun da yake cikin jira haka wa kana da yake Allahumma tabbitu da yau Allah ka tabbatar da shi duk abin da ya hau waj'alhu hadiyar ka sanya shi ya zama mai shiriya mahdiyan kuma mai shiryawa Allah ba wa shine mahdi ai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an jari jari ne yake kana ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace da ni ala turihuni min min dil khaskanata shin annabi ya kalli dare yace baka hutar da ni dangane da ma'abuta alhalasa an gane ko shine mutanen Yaman Yaman an gane mutanen Yaman da suka je suka yi wata wani daki suka ce suka yi gumaka a cikin suka ce su mata suka abakiya suke bauta annabi ya kalli Abu Jariri yace ba za ka hutar da ni daga wa'ancan mushrikan ba wa kana baidan fi qat'am annabi yace daki ne kalasa din a can qat'am a Yaman ne yusamma ka'abatul yamaniya wai ka'abar Yaman take karanta dan rage mutunci kana da yace fan talaktu bi 50 wa 100 faris min ahmad yace sai muka samu mutum 150 a kabilan mu sune kabilan ahmad mu 150 wa kanu ashabu ashabu kail su kuma mahaya ne dukkan su kowa ya iya doki kuma jarumai ne kare yake wa kuntu la asbutu ala alkhair yace za a tafi ne komanda amma matsala ta ni in doki yana tafiya tsalle nake akai kar a je ki yadda ni ya gaba kawai tunda baya tabbatuwa akai fa da raba fi sadri sai annabi ya dawo hannun sa da kikirji da hatta ra'aytu asara asabi'ahu fi sadri yace saboda yadda annabi ya daki kirjina sai da naga shatin hannunsa a kirjina ba operation kenan malamin suka ce annabi ya ma operation na damuwarsa eh in da ma operation ai tsagawa za a yi ko ya guri ƙara sa hadisi eh ina ƙara sawa shi ke sai ya ce bai ba zai fi minti ɗaya ba sai ya ce wa ƙarin ya ce Allahumma sabbitu wa ja'alhu hadiyan mahaliyan mun tabbatar fan alaka ilaiha jarir bin abdullahi ya ja tawaga kawai suka tafi zuwa ka'abatul yamaniya fa katara hayra zuwa ya rubuta ta wa haraka hayakuni ta har kuma kan ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره كابن يجي يجي اجي على النبي صلى الله عليه وسلم ga abin da ya faru na gama da ka'abar yaman فقال رسول فقال رسول جرير dan aikin jarir da yace wallahi ba saka bil haqqi ma ji suka hatta tarattuha yace wa annabi alaihi salatu wasalam na rantse ma da Allah ban zo nan ba ba aiko da nan ba har sai da na bar wannan ka'abar wato na gyare ta wato ka anna hajamalul ajwa saboda yadda aka yi mata rugu-rugu kai ka ce irin raƙumi ne da ya ƙone kawai sai irin cikin ba komai shi ne ajwa wanda yake a rarraki au ajira ko kuma wanda kawai tsabar rashin lafiya ya yi baƙin kirin ya mutu da kuraje ka ganshi ya karmace haka na baro wannan kaba ko kuma akrab rushashe akwai wanda suka ce akrab ko ajrab shine din ma'anar su kana yake fa baraka fi khayli ahdi khayli ahmad sai annabi ya ce Allah ya sanya wa mahaya da wakan ahmad albarka yan kabilar sa'dani wa rijala da mazajan kamsa bara sai da ya faɗa haka sau biyar yace Allah ya wada wakansu da su albarka Allah ya wada wakansu da su albarka Allah ya wada wakansu da su albarka sai da ya faɗa sau biyar wannan shine karshe kaga sai mu tafi Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala an man kama azima li jarir mun ji matsayi babba ga jarir bin Abdullahi wa qawmi wa nasirihim lil islam na biyu mashru'iyyati izalati ma yaftatin bihinna min bina'i wa ghairihi sawa'u kana insanan aw haywana shar'antuwar kawar da abin da mutane za su fitilanci da shi na gini ko waninsa mutum ne ko kuwa dabba ko kuma wani abu tandarare ko ne daga ciki ya kamata in zai fitinantar da mutum a kauce shi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana annaba alaihi salatu wassalam yana cewa man la yashkuri nas la yashkuri la wanda baya gode wa mutane shi ma kuma ba zai gode wa Allah to ina mika godiya ta matuƙa da iyaye da kakanni da kuma abokan karatu da kanni dangane da wato girmama mu da karama mu da aka yi dangane da hafila na katima na ɗanku da aka yi da kuma wasu kani a gurinsu wasu jika muna godiya matuƙa an karama mu an girmama mu kuma muna gode wa Allah sannan muna gode muku matuƙa Allah ya saka kowa da alkhairi ko shakka babu an bani gudunmawa ta bangarori da dama da dama akwai wanda ba zan gushe wannan sai yi musu godiya dangane da irin wato um, karamci da aka nuna mun gaskiya yadda ka san wanda zai yi biki na aurar da ƴaƴa ko abin da ya kama da haka hatta irin abin da ya shafi financially gudunmawa da ake bayarwa ko wanda da dama sun taimaka mana to ba zan guje ba ina gode musu matuƙa dangane da wannan kulawa da aka nuna mana da kuma girmamawa domin kamar dai da na faɗa abubuwan ba za su faɗi da yawa ba kawai ina ga ya kamata in tsaya haka Allah ya saka kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya laddafa mana assalamu alaikum Thank you.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن